الحمد لله ولي الوالدين وأقول للمسلمين أن أعبد الله الوالدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء يجري وتر رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga wata uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba a cikin wannan littafi na mai albarka alwaji fifikin suna wani littafin aziz na babban malami dr abdulazim badawi rahimahullah ta'ala mun da darasi na saba'in da bakwai za mu tashi darasi na saba'in da takwas inda muke a cikin kitabun mai ba shafi na ɗari uku da arba'in da uku da kuma mu tashi gabar da ma da yake cewa wa yajibu ala rajuli ya wajaba akan mutum al'adilu bayna nisa'ihi yayi adalci tsakanin iyalansa idan mutum yana da mace sama da daya wajibi ne adalci a tsakanin fi ta'ami wajen ba su abinci shine bid'a abinda malamai suke kira adalci shine wada'u shay'i fi mahalli dora abu inda ya wannan ma'anar yana da kyau mu kiyaye saboda a gurin mata wannan ba shine adalci ba su adalci a gurin su shine kai musu abin da suke so yawa amma a musulunci kuma adalci shine dora abu inda ya kamata to bid'a ne wajen abinci shine malamai suke magana a kai zai iya yiwa a daidai lokacin da yin da ake a gidanki mutum yana da dama ko yake a kwananki ranar kwanan ya kama a gare ki ranar zai iya yiwa ya wanzu ranar yana da furta sai biyo nama ko ya biyo wani abu daban misali to malamin ka ce furta ta inda iya wannan dama yake da ita a ranar da ya haka ba za a ce da yaren su ba irin ta kawato yana tagetin wayannan ranakun ne don ranar kwanan wanci amma ba yana nuna cewa wai da Allah ya ba shi dama ya tafi gurin ya tafi Yahuda suya ko mulka lafiya ya biyo to ran da kuma ake a can wajibi ne nan ma sai ya biyo malamin ka ce baya kawai dai abin da ake bukata ya zanto kowa ka ba shi abinci kuma abu na biyu ba zai yi a ce yadda watan za ta cokali goma ita ma wannan ce ta cokali goma don wani sai su dauka wani shi ne adalci in ka ba wannan cokali goma watan ba sai ka ba ta goma a ba shi ba ne adalci adalci kowa ka ba shi abin da zai cike shi kawai watakila wancan ba ta cin abinci sosai aka ba ta cokali biyar da wannan kuma goma za ta sai a wasu kowanne wannan adalci sunansa amma a gurin mata ba adalci ba ne wani ka ba ta biyar ɗin ta zuwa ita ma ya haƙƙin ta ne to sai ce wata kan da gurin zama ranar kuma ba da yin kafi ɗaki ciki da falo idan kana da ciki da falo ka ba uwar gida to za ka sa amarya to kai kokari ka ƙara providing ciki da falo sai dai ka san dan matan yanzu ko matan yanzu wata za ta ce ita ko ko ba ko ina za ta zauna ta gaya mata cewa to uwar gida na fa daki da ciki da fadi ita yanzu ta dace tana san sannan kana da singil daki ka ce daki guda ɗaya ne da ta ce ba komai to kaga ka fita cikin daki ne da ta ce amma uwar gida na ciki da fadi kar a zo nan ga wani ce kaza ita wa da take wata kan da gurin zama wannan ma kai amma idan kuna zaune yanzu kawai za ka tashi gini yadda kai wannan ba ka za ka yi wannan gini zai sake yanzu za a koma an samu wadata za a koma wani guri to yadda kai uwar gida haka za ka yi amarya wannan shi ne adil sai dai za faɗi sharaɗin farko cewa idan daga baya za ta zo kuma ga irin fursar da kake da ita sai ka gaya mata cewa uwar gidana tana ciki da falo har da wannan ke sai kuma in kika zo yanzu baka za sai na ta yarda shi ke shi ne ma ne yace wal kiswa da tufafi wajibi ne kai musu adalci wajen tufafi shi ma wajibi ne kai adalci wajen tufafi ta yaya shi ma kaga idan sallah ta zo in fara ba da misali da wannan sai ce to kowace zan ba ta dubu goma kuɗin kayan sallah sai uwar gida ta ce tana zuwa siyo mata nau'in kaya iri kaza sai kace wannan kayan ba naira dubu takwas ake zai da shi sai ita ba komai wannan da shi ita kuma amarya ta ce a nau'in kaya kaza ta ke so shi kuma wannan kayan dubu goma ake zai da shi kun yadda ya yi uwar gida idan na siyo miki wannan kayan ba shi ko ni ba ba zan ba da kuɗi ba kowa ya zaɓa abin da yake so amma kai ya haura dubu goma sai wannan ta zaɓi kayan dubu bakwai wannan ta zaɓi na dubu goma sai ka siyo ka bayar akwai ciko ko babu ba ciko domin ka faɗa cewa babu babu kai ba kuɗi sai dai idan ka ce to duk wanda ta sai abin da yake na kasa da wannan zan cika mata kuɗi ko a adalcin ka ka cika shikenan sannan ba sharadi ba ne idan kana da mace sama da ɗaya sai ka yi musu kaya iri ɗaya a sharadi ba ne cewa suka tashi wucewa gan za a jere da korayen kaya ko yalaye ko kaza a ce a ba sharadi ba ne mutum ya ga zai ɗau wannan tsarin ya yi ba ne in ma yi amma zai ɗau salon da ba za a zo a ce wato ya cutar da wani bangare ba shine irin wannan cewa gashi abin da zai kashe idan mai biyowa da kansa ne wani ya ga dama ba ta yake ce to ga kowace dubu goma kayan sallah ta da yake yi da kanta da abin da yake biyowa ruwa na har kudin dinki a cikin zaki dauka wannan abu da dinki haka yayi idan kai kasa da haka ko dai sabana haka to ba ki da ita ba musulunci wal mabibi haka nan wajen kwana mun ba da misali zafin da ya gabata cewa mafi yawanci malam bahaushe yana canjin kwana ne daga abincin dare aka malam bahaushe daga abincin dare saboda haka daga abincin rana idan ta yi ta gama to shi ma wannan wajen kwanan kar ta ɗauka cewa kamar da wasu ke ɗauka wai idan ta karɓi kwana to haramun ne je gidan wanci ba haramun ba ne annabi alaihi salatu wasalam kowace rana ko ba a ɗakin kifi ya zaga kowace sun gaisa bayan la'asar ya shigo zai je ke to ina a nan ne ga shi nan ka koma ka zama bunnuzu na ya ayyu annabi lima ka halim ma halallahu laka a da ga garin zagawa ne zai ga tawaji man ko tawaji zuma da zo da haka wannan shine annabi yana zaga kowace idan gidanka nan da nan ne ya halatta ran da ba kwanan wannan bane kullun ka fita ka je ka ga lafiyar ba ta gidan ko ƴaƴanka ko ita da ƴaƴan gaba daya duk da ba a gidan za kwana ba wannan daidai ne a musulunci ya zo musulunci ya zo da haka amma ba tar ba hauki a gurin da wannan zalunci saboda haka ba ba al'ada za a yi musulunci har a za a yi wannan babban illar da take faruwa da gare mu yanzu al'ada ita take danne take danne shari'a idan ko matsalar shari'a ta gobe a bukatar kowa ya magana sai dai shari'a ta yi in dai abu addini ne to ba a so ka ce kalabar shari'a ta tofa domin ba wanda yake cutar mu yanzu shari'a ba yin take da cewa ba al'ada ita take da cewa shi za mu fi shan wahala gaskiya al'ada da abin da zai zo na addini to in kuma ka sani wata kila an fi karfin ka ko mutum yana jin tsoron kada yi ya zama mai mujiya ko kai zama abin kyama a cikin family wannan shi ne to sai ne wal mabiti da kwana shi ma kwanan mun faɗi wannan sannan na biyu ba wai kamar yadda wasu matan suke gani cewa lallai din randa kake ko dariya wai in kai da yawa kai guda biyar an karo ɗakin wannan ma dai kai biyar to a gurin sun ka biya dariya a ranar kwanan da baka a ranar ta ba to ko shakka ba ba zalimi ne alhali watakila nau'in su daban-daban ne akwai dan mai gidan yana mata gira biyu za ta je banza ne daidai ke da wanda yana yi tana tofawa ana yi ai ba daidai bane sai zama kamar muhadasa conversation tsakanin da ita ba daidai ke da wanda za a yi ta magana da sai na ji to eh mm a misali kaga da wurin zai samu sa'ama da wajen gira saboda haka ba da suka ce ba shi da alaka da wannan kuma ba baya cikin wato abin da ake nufi da rabon kwana na cewa lallai jin ran da ya zo ɗakin wannan wanda ya tare da shi ma baya ba sharadi ba ne saboda haka sharadin kwana ya danganta da yadda mutum ya samu kansa a aikin kawai wannan shi saboda haka shi ne malamai suka ce shi ma adalci a wannan ba wai ana nufin dariya da maganganu da yadda kai lullun chemical energy a wannan ɗakin yau ko ma sai kayi a can ai hakan ya zama akwai mashakka akwai cutarwa sosai da sosai ba haka ake nufi ba ya danganta da yadda kike kike da irin naki salon gashi nan Zainab bintu jihar ta fi kowa salo idan annabi ya zo gaisa kawai za a je ta ɗauko man maji ta ba shi ya rika lata dan ta ɗau lokaci wajen jira ke ma sai ki koyi wannan salon yawwa su zo da haka wannan shi to ma da ya gaya mu da yake wal mabiti wa sa'i ma huwa madi madiyu da sauran abubuwan da suke na madiyu na abubuwan yau da kullum yau da kullum shi ma ya yi adalci a nan in ka canza a wannan waya to ya kamata wancan ma ka canza a wata waya sai dai idan bukatuwa da yawan to wannan ta ka bata dai gaya wata cewa wannan ba larura ce ta nan za a canza ko kayan ɗaki ko za a canji ka yi wa wannan canji kawai wacce ka yi mata to zai baka matsala a cikin gidan ka gaskiya shi dai don wannan lalacewa ya ce to wannan zan gyara shi dalilin lalacewar da shi kenan inda na gaya muku kwanan nan akwai bawan Allah da yake mun complain akan cewa kawai tambaya ya mun bayan a tuba ya bugo yake tambaya ta yin ya ce mun Allah Allah ya sa ba ta gina daga wasu ba su ce yanzu dai zan koma da a kai ma tana tsanin da sai dai na tashi na kira in ya zo da biyu sai ce mu ana sakin mutum tana cikin al'ada ko ke tana da juna biyu ana sakin mutum tana da juna biyu na kai saki mutum tana da juna biyu ya yi na ce mai ya yi kawai ai ya tambaye da yau kenan na ce ya yi kawai sai kuma kira yace ya koyi ke mun kaji kaji da yau da iwo mun matsala yace ba ta yace ba ta daren saka yace subhanallah shi ke mun saboda matsala kamar haka ya rika lissafo to ɗaya nake zo mun tuna muku misali cewa wato bayan ke gaje da take masa ku ji rashin adalci irin da mata su bi ne yace kujin kujin wani kodin din da zaya kujin kujin kodin din da zaya malam mutaba dan matsa gurin nan ga babu alaji zai zauna nan gurin babu kawai kai ma gyara mai da yawa to shi ne to da haka sai ya zamto wato yake abu ji da ra'ayi na kwazon din su zai da kake musu kowace dubu saba'in dubu saba'in ya yi musu dinki sai ya ce musu amma abin da nake so da ku gaskiya na gaji yanzu ba ba zan yi kunshi ba kun gane a kunshi kawai yace ba ba zai kunshi ba to ita uwar gidan sai suka ce ba komai uwar gidan cikin ikon Allah da aka tashi ta tafi gidan yarta tana zuwa kawai da ta gansu ana gobe bikin da take cewa komai ya yi a fitin komai ya yi amma ba ku yi kunshi ba sai ce wallahi ai ai mu ban da kunshi to wata ta zo ta ne wanda ta ce ku zauna kawai da ai muku gaba ɗaya suka zauna aka kunshi kafa su da ƴaƴanta guda uku tana da suna dawowa gida sai kawai ya gansu da kunshi ya ce haka sai ta ce kaji kaji kaji ya ce a to tun da an muku wanda ba ku za a yi mata dan ya samu maslaha saboda ya san matsalan mata saboda haka sai take ba komai ai tunda an bar ai mata bala ba komai da ya fito sai kira ta sai ki jiwa da ita sai mata waya sai ki jiwa da ita zan ba ki kuɗin kunshi kin ji kin ji wanda ta je gidan wanda an mata kunshi kaza kaza shikenan yace wallahi ya fita ya tafi gurin kawunka kawai sai ji wayarta da ya kira sai ta ce da ta kira sai ce mata ina tare da kawo ki bari zan kira da ya fito sai kira sai ta fara gaggaya min mu ashe azalimi ne kai ba ka da adalci azalimi ne kai yace me faru shine ka ba ku ka ba su kuɗi suka je suka yi kunji yace na fa ga muke da aka yi kunjin nan ina so in gaya muku yadda ɗabi'ar ba su ya fa gaya muku yace na gaya muku da yadda yace wallahi ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba wannan story din kamar wata drama dogon labari ya bani wannan gabar kawai da ke so in kamo yace mun to wallahi a lokacin dan da matsalolin da ya rika gaya mun kusa minti nawa yana gaya mun gaba ɗaya da ya gama zancen kun san dai saki ba a zansa wallahi ka na ka ta waje hakuri saboda na yi ribarin abu a kaina saboda irin matsalolin da sai masa kalmomi na rashin mutunci a zalimi kaza kaza kuma wallahi Allah ya ga kaza akan wannan akan koyi ba na 250 wanda ya kashe miki dubu saba'in a bikin da kwata-kwata ba bikin ki ba ba na ta ba kawai mu zama a ce da kyautatawa to haka ba ta cewa adalci shi ne abin da suke kawai ka ba ta abin da suke shi ne adalci ko ka biya mata ta ta bukata wannan shi ne adalci a gurin mace to yi ta za mu zo nan gaba ku ji aya yadda Allah ke faɗa yanayi in za ka zauna da wasu saboda ɗaya kawai kai a wanka tsakaninka da Allah yawa da adalci da munafurci da a gurin mace yanzu za ta yi yawa yanzu in mace za ka tsara aure kowa ya ga yaji ce munafiki ne kai wannan kalmar ta zauna idan kuma kana da mata biyu wani abu ya kuzo za ta ce baka da adalci wannan kalmomin sun rike man da haka zauna kake ce ma da alibun ne munafurci a maka ba za ta kawai me adalci shi ma ka maka ba dan ba wato ba ma'anar da shari'a take bayarwa take bayarwa ta ji ma'anar ce ta drama ta wasan ibo fim ko ta wasan hausa ita ce kawai shi ne adalcin da suke ɗauka saboda haka kaga sa'iru mahadi da muka faɗa shine ma huwa mahadi abin da yake na yau da gobe fa in ma da ilahi ilahunna to idan mutum ya karkata zuwa tsaye da cikin matarsa ko yana da mata biyu دون الأخرى بند دير شميلة الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم نرقل دا واتو يزول إن فدع النبي عليه الصلاة والسلام زي تتري غريش شيني جميلة زي تترى غريش ne annabi yake cewa ya kauli da Allah da man kana lahu imra'atan duwan da yake da mata biyu yamilu ma'a ihdahuma ala al-ukhra sai yake karkata da ɗaya tare da ɗaya akan ɗaya sai ta zama ƴan bora ɗaya ta zama ƴan mowa shi ma wannan kana ji ƙara rakin da mata suke kawowa akan wannan saka sha ba mai akwai wanda kuru-kuru suke yi wallahi da ajin kuru-kuru gaba ɗaya ya ɗebi ƴaƴanta da ita ya mai da su banzaye duk abin da suka yi a gaban mutane zai zuwa da jage su idan kuma yin wani ɗaki suka yi ba zai magana ba wannan a rashin adalci kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan kun ga yana tattaunawa wai me ya faɗa kai kuma ba zan tambayo tsakanin mutum ya yi aure mata biyu ya haɗa su guri ɗaya ko kuma ya ba su gida daban-daban wanne ne wato wanne ne ya fi yawwa ido ina zuwa ina zuwa ba za mu fito da abu misali ya fi komai ba za mu bani da masa ya magana ya fi komai komai kwanciyar hankali da nutsuwa da haɗe kai duka ya bi hakan yana faruwa ne da sun yanayin mata akwai lokacin da ana ya fi akwai lokacin da kuma raba ya fi kama wannan lokaci da wani akan samu wasu suna da yawan da ko ne ke ba a cikin da su to a wannan lokacin su zama da suna zaune guri daya samun zuwa saboda duk abin da za su yi kusan kowace tana da akwai kuma lokacin da in ka haɗa su da ko me ke duk yadda ka ke suna wani lokacin matsalar ba a kan ce a sunan hikima za su sanya saboda haka a irin wannan lokacin saboda haka idan akwai rigingimu a raba su biyu don gudun zargi kuma ka haɗe su guri da yan ba rigingimu shi ne a dunkula maganar ka ko yau wajen da
domin raba yana tsaye da cikin kake zama adalci a tsarin da za ka samu gaskiya wani namiji yana da ƙarfin mutum da ko ya raba wasan sai kai zuwa ne a zai amma yau da yawan maza wanda sai in ka raba wasan sai za ka samu wani alalaci ya karba shi kansa bai bani cewa ya rashin abinci sai an yi misali ni na san mutumin da rabon kwana akwai lokacin da yake cewa karfe hudu yake bar gidan da yake wanda da ya fi kwana a gidan da saboda jirgin da ramar to karfe mutum yake dawowa da kuma ajiyewa misali amma sai kasance da ya auro wata ba su da haka yi ko gaskiya ya yi sabon amma da ya auro wata sai da ya kasance da uku kenan eh sai da ya kasance ya yi jigilan amma ya ba da shi kuma na dare ko da ya je ɓangar ba wani ya kawo su babban kasuwanci da wasu su kai kuma yake za su samu sai kai karfe goma a gidan wanda sai ya dinka fara dawo yana ce da wuri inda da gani bai gane abin da yake mai zarafin abin da yake zarafin da yake ne ba ya kasa gane ba ko yana imar da kasa an gwanci yake ya za ya gani
to gaskiya ba da suna kare da zai yi sai da wadata sun ba ta kama haɗin su ta ɗaya a ce shi da kuma ɗaya ban ɗaki ɗaya kuma da shi da ke ɗan Mm.
amma inda da wadata ba kowace ɗaya da shi ɗafin ta
a bani wallahi ma na haɗe su ne ni ma magana su ta ƙarshe ne kan su a haɗe su amma a rarraba fanta eh na a raba cikin a zaura nan
da ba kicin kun ga kicin din nan akwai drama a ciki misali amma a dunkule kan mu ji saboda mu tafi da karatu idan mutum yana kallon maslaha ƴaƴansa kuna ji in dai kana kallon maslaha ƴaƴanka to ka haɗe ka haɗe matan ka guri ɗaya idan maslaha kanka ce kamar da hidimar ta ya faɗa a baya shine zai raba kan zai zauna lafiya amma ƴaƴansa kansu ba zai haɗu ba Allah ya sa an fahimce za ku gansu ran da shi ba ruwan da hankalin sa kwance amma kuma matsalar ƴaƴan saboda kun san baran faɗi illa daya duk ranar da ya tashi fita ya kwana ɗaya a nan sai na biyu ƴaƴansa rin din ran da zai tafi ya koma can in sun shaku sai da rika jin cewa ko wata mata ta zo ta raba sai ta rika jin haushin wancan gidan da zai tafi ko ba ka bane saboda haka za su rika samun wannan jinkirin a cikin zuciyar duk da cewa ba haramun bane ba ba haramci amma ana kallon maslaha cewa ta haduwar yaya to akwai ma da wanda suke ganin cewa haɗi sun guri ɗaya amma da wannan sharadin gaskiya cewa in zan samu ne kana da wadata kai a baniya kowace wani ɗakin da rikicin daban domin ban ɗaki da rikicin yana haɗa rigima to rigima ta kallo a nan ba cewa kaza kaza ana samu an bayyana da kyau hutu saboda haka ko da yake maslaha duk da cewa shi aure dama ba ku yiwu alal masale maslaha da kake kallo ko da yake amma bayan da ka rika kallon ta iyalinka ƴaƴanka kuma eh in zan samu ya Allah ya hore ba to kowace a mata banda yake da shi da kuma ya abada za ku zauna lafiya don kowace za ta rika jin cewa bangaren da take shi ya zai amma idan idan kuma ba hakan ba tun kun san meye matsalar mu ai za mu za mu faɗa cewa mu- mun ta so iyayen mu kitin ɗaya ne ko ba haka ba kitin ɗaya ne kuma an zauna lafiya ai ba so ke rijiya Allah gaba ta ba eh kai ma an ka koma ƙauyen da ba su yi miliyan yanzu za ka yi musu kitin ɗaya da mataki ne ba wata rigima amma ya rigima wannan ta saɓani da yau da gobe amma wallahi a yanzu a duniyar social media da duniyar drama kana tsaka da wuya ko social media ta zo ta nuna yanzu kowace ra'ayi ai a lokacin kakannin mu da iyaye da iyayen ma za ga kiwon da aka yi in aka tashi kawo da wannan langunan da ake kawo gaba ɗaya a ɗaki da ke jera amma yanzu a kitin suke ko ban ɗaki ma akwai abubuwan da ake sa mana babu kula saboda aka kungo ne da kaza da kaza ake kaiwa aikin da suke amma yanzu duk wanda za a zo mutum nawa ne aka ba da auren saboda ban ɗakin da kitin wani ba nawa aka yi an je an duba aka ce wai kitin din nan ne ba yake shi ai ba gidan sa bane gidan haya ne aka ce wallahi je ne a kungure guri kaza ayi kanta kaza a kitin kabinet da shi kuma bai yadda ba yayyan da akwai rigima mu ɗan boko suka ce ba za a auren bai yace baban sai yace to an fata an in bai shikenan nawa kai la ta addu wala tuza to saboda haka akwai ire-iren waɗannan saboda haka ko da yake mutum zai je gomo ba wanda za ka kalla yanzu akan kansa ka ce ya yi kuskure dan ya kai matarsa ɗaya gandun albasa ɗaya ya kai ɗari biyar zai a maslahatu za ka kalla me yi maslahatu shi sannan abu na biyu wannan matsala ta da ya kalla ya ce kadai ta cimma sannan kuma mu yi maslaha ƴaƴansa shikin shine kawai amma tunda Allah ya ce ayi a karo ai ba za a je da kara ba illa ya ka aika duwa a ga me zai je yanzu me zai je yanzu kawai kafin mutum yi isa ba da wanda suka yi ta'adudin zaujai malam Jirbaz yana da littafi ta'adudin zaujai dan karami ne risala ce karanta ka ga me yake za mutum zai ƙara aure wanda gwanan cewa yake so ya samu dan kan mutum ya yaka to shi ne abin da wala yake ga mana ne yake cewa to um duk wanda yake irin wannan to ya karkata zuwa ga guda ɗaya karar aka gane cewa in ba bukata kake da ita sai ka biyo ta gurin Mrs. Kala to Allah madaukakin annabi da zai zo da ja'a yawmal qiyamati wa ahadu shay'in sakin zai zo rana a kiyama ɗaya daga cikin ɓangarorin jikinsa ya faɗi shi ne ya samu sinop faralai shi ne ba da suke to wannan yana ɗaya daga cikin alamomin da Allah ya maɗaukakin annaba ne za su islam ko Allah ya faɗa alƙur'ani cewa akwai wasu mutane da sun sun zo suna zuwa kiyama za a gane ba su ne suka yi da gaske akwai wa banda wannan gashi na alƙur'ani suratul baqara an ba ku likai akilo ne ba mai jin riba mai zai tashi da ita farfadiya ko ya ta habbatu shi da ne mai wani kaga akwai wannan cewa zai zucewa na wanda yake watsi da ayoyin Allah madaukakin sai wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'idatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamah قال ربي لما حجبتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك سوى لا دم بارك الله فيك zai zo wato haka wannan fa irin da ne ake rubuta mutum yake rubuta matar tara sai ku ga mutum ya rubuta matar akan kaza sai ka saki kawai sai ka tsinka a nan ne kaga ladani shine za ka ɗalibin ilimi na kwarai zai ɗauka gaba ɗaya ke jote lada ne duk ake yanzu a lokaci guda tsewa mun samu hudu wanda wanda ya kashe kansa barakan lafi da kuwa wanda ya kashe kansa kun ga annabi ya gaya mana zai tashi rana a kiyama ko da irin abu da ya kashe kansa za a ga yana ta soka wa kansa haka za a yi wa biyar kenan sai shahidi barakan lafi wanda ya yi shahada ko wanda ya jihada shi ma kun ga ga yadda zai zo ranar alkiyama zai zo sai kuma wa sai masu alwala wanda ya mutu ranar ne a aikin hajji sai ta ki mulajiya labbai kallahu malabai bakwai kira akwai wani ko mu dora kawai ya yi na maroki barakallahu fi ka ga shi kamar dan bunni amma ya zubo mana shi Allah kuwa saboda haka maroki ka ga wanda yake yana tun loko ma ba ku tuno shi da wuri ba maroki annabi shi ba yayi magana a kansa ko zai tashi babu mai ba fuska ba dama abu kansa dan wace ne sai wa mai wadari na eh zai tashi da cutar jiwa ko barakallahu fi tara sai wa a karo na goma mu zai haka ba ta alwala shi ne malam yau ya faɗa shi ne wanda za su zo gurin muhajjali na bin asari da su to irin waɗannan su ne za ka shi ne wato za ka mutum ya tattara su sai ya rubutu wallahi ka yi rubutu a kai barakallahu fi don wannan hasken makaranta ne kuka ba mu da yawa to to sai yace wala junaha alaihi fil mayl al qalbi babu laifi a gare shi wajen karkatar zuci li'annahu la yamliku domin ba za ka iya wallakar karkata a zuciya in kana da yaya ma yanzu ba yadda za a ce gaba ɗaya kana son su daidai wa daidai ko amma ba so ka bayyana shi za a ne zo tambayi mahaifin da ya ce abba ka fito a cikin mu wasu suka ce kuma wata ce ke tambaya kawai so ce ke neman tambaya cewa waye fito a cikin ƴaƴansa sai ji ga'ibuhum hatta ya hazo kun gane wa mariduhum hatta ya shifa wa sagiruhum hatta ya kubura amsa kenan duk yaya suna zaune neman wannan aka yi masa wannan tambaya wasan zuwa yayan ka sai ce wanda baya nan har sai ya dawo duk wanda baya nan zai ja ku shaukin nan ya tafi makaranta waje kaza ya kowa haka bane yace kuma kowa za ta iya gawa shi kaga wannan formula ce ta kowa sai ce wanda baya nan har sai ya dawo sannan yace da mara lafiyar su har sai ya warke haka iyaye suke za ga wanda baka da lafiya sai ga kamar kai aka fito a zo a dau maganin a baka ba a ci ga ruwan sha daure ka ga ana dabawa jiki ana kaza ko a dauke shi a kai shi asibiti sannan a siyo man wani abu ma wanda zai iya ci saboda ne ba a zuwa da masu lafiyar ba wanda ya ba su sannan da karamin zafi ya girma za a ga kankanin cikin ku an bin jan zafi ya ba kowa hakkin zana wannan shi ne wani mai hikima ne a ƙarƙashin suratul yusuf ya ka da ƙarƙashin tafsirin yace wannan shi ne a cikin magabata saboda haka wannan shi ne abin da ake kaga ba yadda za a ce akwai wanda ka fi kauna a cikin yaya amma wannan gomina da kana ba su kowa zai ji ana son sa kowa zai rika jin abu ya fi na ba umma ta fi kauna ta fi fiye da domin kowa na ba shi hakkin to saboda haka karkatar zuci wannan ba yadda za ka yi ita wani za ƙara ta'ala shi za Allah yake walan tasdiu an ta'dilu bainal nisa'i wal haram ba za ku taɓa samun ikon daidaitawa daidai dan zuciya ce miji a ba na dini ba tsakanin mata ko da kula ku ɗayin haka ba za ku taɓa daidai da su ba fala ta bilu kullum mai amma kada ku karkata dukkan karkata shi ne karkata zahiri a gane cewa ba ka yi da wanda da wanda kake yi mata suna kawo kara da yawa wanda za ga wasu tana magana cewa wallahi ita ba ma duk abin da zai zo daga bangaren ta ba a yi amma wanda ce za ta yi zai ko da ta yi abu irin na wancan wanda wanda ta yi zai mata fada in ta zagi ta gaban mutane amma wancan ta yi ba zai magana wannan da adalci ne na karara to shi ne Allah yake fa daga ruha kal mu'allaka ku karkata dukkan karkata ko ku tare ta kamar ra ta yi ya buta Allah bai buta ba sai ana da bukata za a zo kan da ba wata sai ta shekara ba ta yi kura ba kula ta ba wannan to zalunci ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه فيما هو مادي annabi ya kasance yana yin adalci tsakanin matansa cikin abin da yake madiyin shine na abubuwa na fili siyo kaya ba da abinci ba amma a zuciya wannan wani abu ne daban la yufarriqu bainahunna annabi baya rabawa tsakanin kowace da aka yi wanda haka za a yi wanki wa ma zalika kana ta'isha tu ahabbahunna ilayhi amma duk da haka na da Aisha ya fi kauna ita ya fi kauna an amru bin al-as an karbo daga amru dan as mahaifin abdullahi dan amru annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jinki ala jinki zati salatin annabi alaihi salatu wasallam ya aika shi kun mai sariya ke ya aika shi ga rundunar da ake kira wato da zati salatin fa ataitu shi tunda ya ga ba bai komanda sai kawai ya ji a ransa cewa ba annabi ya fi kaunarsa yace ji ji gurin annabi alaihi salatu wasalam yace fa kuntu fi nati ayyun nadi habbu ilayhi duk cikin sahabban nan wa ka fito wai saboda an zabe shi komanda duk sahabban nan wafa fito gaba daya kala zai ji aisha aisha na fito fa qultu amru dan abi ce zai nace min rijali ai ba sai ji dadi yace ai ba ba ba ta nake nibi ba maza a maza nake nibi kala ne yace abu a mahaifinta walau kari hal mushriku na wal kafirun saboda haka mahaifin da ya fito kullu sai nace sun man bai hakura ba sai yace to daga abubakar zewa yana jin za a mato kansa kala sai yace sun ma umar bin al-khattab walau kari hal mushriku na wal kafirun sai yace sannan umar dan khattab a bai hakura ba ba da rijala sai yace to sannan wa sai kara ma wani bai faɗi ne ba sannan wa zai kara ma wani sai ga za a je ni da zai da haka yi ya isa dan ba zo kansa ba to wannan shi wato malamai suke faɗa cewa kaga duk da haka annabi ne da to salami ya fi kaunar Aisha shi da Allah madaukakin sarki ya bashi zabi ba cewa to ji man ta shawo min min wannan wato wi a tara ban kwana aka ce yayi da yake amma dan ya koyar da mu sai ya rika gaya mana kam yake hul fauru to mata nawa ya kamata da baba wa bai aura wala yahlu tazawwuju bi akthar min arba'a baya halatta mutum yayi aure mata sama da hudu bi kauli ta'ala saboda fadin Allah fanki huma abalaku ko aure aba waɗanda za su dada da muku aka ce ma kaga ana kaga ne ligairi da ukala amma aka ce ma wato ma ɗabal ai an man ɗabala duk wanda ta yi muku daɗi wanda za ka samu kwanciyar hankali da ita shi za ake faɗa duk wanda ka ga ba ta ɗaukar hankalinka kar ka aure ta don wanda wanda wato idan ka kalle da tsarar ka annabi ko yawwa to shi za annabi wani tabi da ya zo yace wato zai aure ko ya aure annabi yace je ka ganta haka ya ga maka je ka ganta yana da fa'ida ko da saurayi ne mutum ya gano ta yi ya gamsu cewa zai iya zama da ita domin yayin da ka kalli ko mace in ta ganka a tuwon farko shi za ba a so ka kwafta ranar farkon nan ka take ka kwafta kuwa to ka ka baji Allah kuwa saboda wallahi ko ta aure ka ranar farko ba ta manta ka zo a gongen za ka ci gaba da gaisuwa sun gaisa ya kuma ce mata ina wuni ina gajiya ba ba gajiya ya bangaren gidanku ya zuka kanin ya zu ka fadi wallahi ba za ta manta wannan abun ba in Allah ya sa an yi auren ma to sai ta rika tuna ma ba wannan kwakiyar da kai mata lokacin da ka zo to saboda haka a lokacin tana hararo abubuwa da yawa na farko tana jin cewa wannan fa zan zauna da shi a matsayin miji kuma mata suna da tasawurin abubuwa domin aka ce miji shi ne wanda zai zauna a barci ya kwanta a gidan ya tube kayan da ya wanka ya kaza ya kaza ya kaza sai ta hararo wa ina abubuwa kai ma sai ta hararo wa ina abubuwa cewa za ka iya zama da ita a matsayin mace matar da za ka aura fiye ko awar sura ya gida sai kai da ita shi ga malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimomin da ake so mutum ya lura shine kada mutum ya kure yayin da yake neman aure misali ita ma musamman ita mace yanayi kawai in kana son a zaman gaskiya wata ran ba da zuwa tsammani ka bi ko mun ji jariyar kai ka tau kuma ba karya ba wani jira ko wanke wanke take ce tana zuwa ta aje kayan wanke wanke ta tsoro ma ya bunta da so domin idan aka sake yi da ake samun matsala ko ka sake iya wancan rayuwar da kullum za ka je misali yau zai je to yanzu fa ta gama giri tun yamma ta girya ta yi wanka ta goge kafarta ta yi kaza sai kaza kai ma kuma haka kake ka gama tsabin ka duk yanzu ka sa kaya ran juma'a za ka bin je masallacin juma'a da kayan juma'a ba bayan la'asar kana ganin da sai gai yana shinki wai bayan magariba za ki gira ne da ake samun matsala ba za a gane filofin daɗin ka waje an zauna ana zuwa sai a gane a ce wankan nan ƙarya ne domin yanzu an zo an zauna za ta kai ruwa ban ɗaki ka rika faɗa kai yaro ne za a kai ma ruwa don wulaƙanci za ta ɗin Allah kuwa ni yaro ne da za ki kai min ruwa ban ɗaki da ba za a yi wankan ba don girman Allah ka daure to wallahi ba za a yi ba saboda mai canjin dama ba haka kake ba ba haka yake ba kwaikwaya yi to saboda haka wannan shi ne to sai yace ma da yake gaya mana a nan cewa ma ɗaba na kuma wanda za ka samu kwanciyar hankali minan nisa'i na mata masla in kaga dama ka auri guda biyu ko dai a tare ko daban-daban wasu lata ko ka auri uku ko a kawo rana ɗaya ko daban-daban waru ba a ko ka auri hudu ko rana ɗaya duka ko daban-daban amma ban da fassara yan jiya baki ma ɗaba na kuma minan nisa'i masla wasu lata jiskati a tara da uku waru ba a tara da hudu tara biyar wai wannan wawu ɗin wawu da aka fi bayan bi ma'ana au masana au sulasa auruwa haka ake ne ko biyu ko uku ko hudu wani giftum Allah ta ajilu ba wa in jaddan au ma malaka ta imanu ina wani wani wani wato na an tashi matsalar saurin ƙara aure ana ta abin da zai ce nahnu muwahidun wa antum khaifun eh nahnu muwahidun wa antum khaifun dan saboda Allah ce bai kuntum Allah ta'dilu ya Allah zoji to sai ce wani kauli da Allah alaihi wasallam da Gailan ibn Salama Gailan wannan mun ja bada misalin sa haina aslama Gailan Gailan lokacin da ya musulunta wa ta ta wajib da niswa da yazo ya musulunta da mata goma domin da ba ma guji ne matan sa goma da ya zo ya musulunta sai annabi ya ce amsin arba'an wa fa'ari sa'ira hunna ka rike hudu ka rabu da sauran to ya za a yi anan zaɓe zai yi ko wanda ya fara aura ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu ko ko kuri'a za a yi sai a kuri'a sauran duk sai zaɓura wa alƙaitu min al-haris qala aslamtu wa indi thamaniyata niswa thamaniyata niswa kajiba kafin min alhaji ya ce na musulunta lokacin mata na takwas fa taitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu kaje gurin annabi da ambata mar haka fa kale bi ce iktar min hunna arba'a ka da huda a cikin su kawai المحرمات من النساء to su waye aka haramta ba akwai magana zaki mutum ya zo ya zaɓi wanda zai ba a ce ba ɗaba ba ba ɗaba lagu kuma a nan za mu gane akwai wanda ke wato alamar cewa suna zaluntar musulunci ake ƙarin aure mata da yawa tun kan zuwa musulunci ake ko wannan ayoyin ga dalilan mu da wannan hadisa saboda haka tun kan zuwa musulunci ake auren mata da yawa poligamy da ake magana a kai saboda haka masu wannan soke-soken ƙarya ce to bayan nan akwai waɗanda kuma an haramta ma ka aura قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ko illa ma qad salam Allah yake wala tankihu ma nakaha aba'uku kada ku auri waɗanda iyayen ku suka aura daga cikin mata illa ma qad salam sai wanda aka yi da ya shuri shi ne salam ai ma qad salam wanda ya riga ya shuri da san haka ce mutum baban sa na mutuwa sai ce yo sai mamun da sai yar maman da sai wato na zabe zai koma gidana wai alfarma za a yi a ce to ke umma wanne amma duk sauran gaba ɗaya zai gaji su duka sauran matan baban ba in su biyar ne duk zai gaji su banda baban ta kawai zai zabe farko farko ma an baban ta ta to daga wani zai ake alfarma zai a ce ke umma wanne ke ko mama wanne ke ta fita amma sauran gaba ɗaya abokan zaman ta duk sun zama matansa ya gaji su ya aure su to sai Allah ya ce kada ku ƙara da gayo illa ba kadi salafu wanda wanda kuka yi da shikenan ta wuce ta wuce ana nufin in suna karkashin ku a ci gaba haka ba haka ba ba haka ake nufi ba laifin da kuka yi na da Allah ya yafe muku amma kar ku kuma innahu kana fahishatan sai Allah ya ce wannan alfasha ce mun ta muna faɗa a tafsiri ko shi ba mai hasken makaranta yanzu cewa abubuwa uku ko huɗu Allah ya kira da alfasha alƙur'ani da zina da ne da wannan da luwaɗi da kuma wannan auren mutum ya aure iyayensa ko wala ta karabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a ba makatan a tanfi kuma sa'a sabila shine malamai suka ce kun ga wajen zina ma ba a ta ƙara da makatan ba saboda ai kazanta ta yawa baban ka za ka aura mahaifiyar mutum ba ya aure da domin dabban ɗinka mahaifiyar ka ne to sai a ta tuna da bayan shata ko ma ta baka kun biya min ahadin min alalamin ita kuma alwadi kenan a cikin al'umma da aka yi gaba ɗaya ba wata al'umma da ta taɓa yi wanda wannan al'umma sai ta ma al'umma Allah ya yi to saboda haka sai yake to innahu kana ba'ishatan wa maqatan wa sa'a sabila kuma mummuna hanya ce ita luwadi sai Allah ya ce hauli man alaikum to za mu lissafo to go dan goma sha hudu hauli man alaikum ummahatukum Allah ya haramta muku auren iyayenku mata in nace iyaye to anan ya halatta ka aure babu ta ita ma tunda ko tunda ai da ba ba ya ka bace kakakka kenan ya halatta ita ka aure ta shine iyaye ana nufin wa ala mu koma yaran yan yan yan gado har zuwa zama da kakar kakar kakar kakar har zuwa zama duk haramun ne ka aure shi ne umma hadu wa banatukum da ƴaƴanku ƴaƴanku wannan ai is obvious ko yawa a to bara mu tambaya sai mutum ya je alfasha da wata sai ta yi da ya zo ta yi rejection ɗan ƴar ya halatta koma ya aure ta Na'am? ‘Yar. To yadda ji? Ta yaya? Za ta shiga do? To me yasa ba zai aure ta ba? Eh, eh. Eh. Bai da shi gari yadda ji. ɗaɗan su ce ba da zini ai ba aure aka yi yawwa mu magana ga aure na yanzu za mu biya eh haka zai aure ta ko ba zai aure ta ba zai aure ta ya godi ga ke malaba eh amma yarsa ce kuma ma dauka ya yarda yarsa ce amma ba ta jara'a ba ba daura aure ba eh ba aure haka ba da rinka da taura saboda haka babu aure to mu je zuwa an gane ko babu aure a ciki kwata kwata ba zai aure da shine dini wa aka watikum da kuma yan uwanku an gane ɗan uwanku mata ya da kanwa ba za ka aure ta ba wa amma bi kuma haka babbannin ku a amma amma bi kuma wace ce yar uwan mahaifi ita ce gogo ko inna duk da cewa fulatin jini ku yar uwan mahaifi ita ce gogo to to haka gogonnin ku ba za ku aure su ba yar mahaifi ko kanwar mahaifiya ko kanwar mahaifi wa khalatuku da kuma innolinku sune kannan mahaifiya da yayyan mahaifiya mata wa banatul akhi da ya'yan yan dan uwanka wa kokani ya ya ya zo yana haifar yaya kyawawa masu tarbiyya ba ba za ka ce to ya haifa ni dan nan zaka ni kaza to na mai da a wa banatul ukhti da ya'yan wato ƴan uwa mata su ma ya kokan wa su ma haramun ne a aure su uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya na fita yawa to sai ce wa ummahatukum allati arzaqakum da iyayenku waɗanda suka shayar da ku in wanda ta shayar da kai shayarwa ta shari'a ita ma ta zama uwa a gare ka wa aka wajikun min arba'a da yan uwanku da jayarwa kauye kaza ake zuwa kai jayarwar su in sai ka tashi tafiya kauyen neman aure sai fa kai bincike domin wata kila wannan da ake kai mata jayarwa an kawo wannan ta jayar da ita sai ka bi a hankali ita mai jayarwar nan zai in ka fara neman aure sai ba an je gurin ta cewa ina neman gidan wani ta ce ina ai wata jarida an taɓa duba aka ce wani aure da aka taɓa yi ya fi kowanne ban mamaki a saudiya ke an gama komai an kashe kuɗi ran da za a tare kawai wata mata ta wata ce duk na shayar da ku aure ya lalace gaba ɗaya da ce duka na shayar da ku an wasu ne wata aji ƙarya take wallahi ƙarya take wallahi an kashe kuɗi saboda aure ne da manya irin wannan kawai family din sun kashe kuɗi an yi waye kawai wata rinji ba ta wata ce duk ta yi aiki sai da wasu kawai a cikin wani kwabatala wa da kani sun yi aure wa da kanwa to saboda haka wa aka wasu kun mina raza'a wa umma hatu nisa'iku da sirkarka ai ya fita ko yawa da sirkarka eh wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololinku na ƴaƴan matan da suke nake ku kenan ko matan da kawo ta zo da ya ragan da kyakkyawa kace ita ma kana da ta ya fita ko allati da kalkum bihinna amma ya zanto ita agonar ka sadu da ka kai dukuli da uwarta misali ka auro uwar sai ta taho suna zuwa to kuma a already an saki labule tsakanin ka da ita ka zo da ya kuma sai Allah ya ce fa in lam takunu da khalqun bihinna amma daga zuwan su sai ran ba ku saki labule ba ana zuwa daga gani gani kai gaskiya aiki ne ke zuwa ya ba ki ne ke zuwa wala juna alaikum da ce ba komai shikenan a je aura ba ita ya halatta in dai baka tare da uwarta ba to ya halatta ka aure Allah ya sa an gane amma idan ka aure da ko baka sadu da yarwa haramun ne ka aure uwarta wannan gomala ya kawata mu idan mutum ya aure da ko bai sadu da ita ba haramun ne ya aure uwarta amma idan ya aure uwa bai sadu da ita ba zai iya sakin da ya aure yarta in ta yarda uwar a ni ne kudi ne kai baka san me kudi bane ta da ko to ka ji ma ba ko canji kawai tana ganin ita ta manyan daga yadda ta samu to bare kuwa shi bai daba ba bai daba ba yawwa yawwa amma ga shi yanzu da adilla a kaliya kana ne cewa zai iya fitowa to sai ce fala junaha alaikum wa halalilu abnaikum alladhina min aslabikum da matayen wato ɗayanku waɗanda suke ƙasanku kana da ɗa ba za ka aure kawai yanzu ya mutu ko ya saki matarsa ka je ka aura zai yi na kawu a wa da kani dama wannan ai ba matsala misali wa da kani ne zai kanin zai matarsa ta mutu zai mutanen ya mutu kai sai ya je aura Na gane yanzu dakta, amma formula ce yayi, kan ba mu bata lokaci. Da na gama formular nan, mutanen da na lissafo idan ka ga abin da za ka hararo in ka ga baya cikin nan ya halatta. Mun huta ai ko? Yawwa, in ba haka ba yanzu wani ma zai ce to wanda ba zo da wanda yake ne ba, yana so a baki amsa. To sai ga karatun ya tafi a haka gaba daya. To sai yace وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين wani yadda yau ka haɗa tsakanin lokuta ya biyu kaga wannan wasa da aya ne Allah wasa da ayar Qur'ani wa tajma'u bayna al-ukhtayn wa ka haɗa tsakanin ɗan uwa guda biyu ya da kanwa shi ma haramun ne hasana da husaina amma ya halatta ka take hasana a baka husaina an za su baka in za ta baka kenan ko amma in ta mutu za a baka ko a rada ba wuce mutuwa dai za a baka amma ka zato wannan amma ko da na taba sani wani shekarun baya ita yayar aka aura ba sai ta ki zama da aka zuwa ka ce kanwarin kanwata ce ita yayi mata aka baya kuma da aka ya auri kanwar guduwa ce ko kuma bayan auri kanwar ta ma haihu ce ta zo ita ce mai zaman ita ce ungozo ma mai zaman ɗaki sarki a ai ya danganta da yadda da in ba ta da mutunci ba misali wani abu da dai kowa ya gamsu cewa ta yi rage ma'ana wannan gidan su ba za su samu kai ta ke yin Eh, amma dai ta ko ta kan ba zai yi ba ba za su bayar ba ba za su bayar ba an gane ko to an ta jima ubayn al ukhdayn illa ma qad salam haka tsakanin yan uwa guda biyu haramun ne gashi nan muna da misali ummu kulkum da ruqayya ko duk da cewa kaga ai rasuwa dai an hada to sai Allah madaukakin sarki yace inna Allah kana ghafurur rahima lalle ubangiji madaukakin sarki mai gafara ne rahima kuma mai jin kai sai aka ce wal muhsanat kiza abin da kalubalen da ake wa Allah ramomi kenan an zo gurin tsayawa sai a ce ba gurin tsayawa bane kenan domin ga karajin ayar adam in ka tsaya a nan baka yi amma wal muhsanat shi ne gurin tsayawa shi ne gurin tsayawa tsakani da Allah wal muhsanat minan nisa'i haka nan sai aka yi wawun adaba aka ce da kuma mai kadangangiyar macen da mai aure daga cikin mata ita ma haramun ne ga aure da zaka kamar da ake tabbata a rediyo aure kan aure eh kwanan nan ma ni ma na ji a sojin da a media cewa wani an yi aure kan aure kusan sau biyu ma ina yi to shi ma haramun ne shin yana yana da bata gama idda ba kawai wani ya je aura to Allah ya ce da kuma mai auren da suke da aure haramun ne kai aure kan aure illa ma malakat aymanukum sai abin da hannunku ya ribata aga wanda ta zo aka samu a matsayin bayi ai duk da auren rakin su ko amma in suka zo aka ce za ki yi ibrahim jini nawa daya a guda daya suna yin wannan shi kenan sun zama mata takin shi da Allah ya ce illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wannan wajibi ne a ubangiji ya wajabta akan ku haka Allah ya wajabta mu wa illa lakum ma wara zalika ga amsa kadabda duk wanda ba wannan ba Allah ya halatta muku in dai ba wani nasi ka samu ba da ya fito cewa kar ka hada tsakanin gogo da yatta da akwai hadisi ko ko inna da yatta kada ka hada annan haramu ne ga hadisi nan na bukari alaikum assalam matan nan banatukun ka gane ko ƴaƴan ku mata nan kuma ba matan baka ji abin da na faɗa ba matan ƴaƴan ku kana da ayar yana da mata ba za ka auri mata ta ba sirkar ka ka gane yanzu ya fito halila ke rahila halila eh ta ce mace kun gane ko wa halailu abnaikum alladina uki kama dawo da mu baya wa inna lakum ma wara zalikum an tabtahu bi amwalikum Allah ya halatta muku duk wanda ba wannan ba ku nema bi amwalikum ku nema da dukiyoyin ku muhsini ku nema ka tagaggu waɗanda suke kama mu gaira mutafi na ba ma ɗan dajiro ba su ne ba mazinata ba bima da yake fadakar Allah ta'ala bi hadhihi al-ayati al-muharramati min an-nisa'i Allah madaukakin sarki ya ambata mata yanda suke waɗanda aka haramta daga cikin mata وبالتأمل فيها نجد أن تحريم الإكمال دون إكبات مدى وذكر الله تعالى في هذه الآية عليكم السلام وعليكم عليكم السلام ورحمة الله ما زلنا بارا أمسي تنبيه تكندا ورحمة الله نسكنا سيو داود yawwa ga wani ya gara mana a cikin makaranta yace malam ga wani wanda ya gululi wa man yaglu li ajri ma galla yawmal qiyama ko wane mutum in rakumi ne annabi yake zai zo da shi a wuya in dan akuya ne yana ma a shi ma haka haka a wuyan sa eh ki da shi gudun ga kuma wanda na sha biyu wanda ya zo masu cin kasa za a nan da ce wannan wallahi wannan gona abu ne da ya kamata a ce mutanen mu musamman ɗalibin ilimi irin mu a ce a rika rubutawa yana da fa'ida sosai kuma daga jin wannan kowa ya san cewa wanda suke ba da amsar muna da alaka da meji makaranta a ga wanda wai da alaka da makaranta ina zai iya wannan to sai yace wannan yayi sallama yayi addu'a kuma Allah ya amsa gaba daya to sai yace da farko dai to eh ina mika godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma yana kuma godiya sannan kuma yana godiya ga waɗanda suke kokarin tura musu karatu cikin da zara an yi ba tare da wani tallafi da suke samu daga gurin mu ba gaskiya ne dan duk wanda kuka ga suna nan tura tura yanzu ne ma muke kokarin za mu dau matakin da za mu fitar da wasu mutane kamar mutum biyar da muke su su za su ci gaba da harkar abin da ya shafi yada karatu wallahi ko su biyar ba a ajiye mu su biyar su suke yi da kudin sadaka jariya kamar yadda ya faɗa za ku ga da an yi karatu ba shi rabin hawa za ka gan shi ya ya to Allah wane ne ya Allah Allah ba Allah ba eh eh gaba ɗaya sai ka tura mu Allah ya saka musu da alkai to sai ne shi ma addu'a ya ce Allah ya saka masa da alkai ya ce roƙon da yake a nan shi ne wancan shafin na instagram ya ce sun ji daɗin samar da shi kuma mun gamsu na telegram ne shi instagram ya sa ya ce sun gamsu da wannan abubuwan kuma ya ji sun gamsu da dalilan da duk aka faɗa ya ce amma a gaskiya mutane da yawa suna asara wannan karatuttukan da ba a tura domin su kasar har yanzu ba su da wato wasu ba su gama gane shi wannan tsarin gaskiya su yi ce sanadiyar wannan da yawa akwai karatuka da yawa da aka yi ya ce wai saboda long process ne wajen bin wancan ɗin sakila bai ya samu wanda zai dora shi harkar ba su sai ce don allah don girman allah yana miƙo kokon barasa cewa idan da hali a taimaka a cigaba da tura musu wannan karatun ta wata saboda wallahi duk lokacin da na yi downloading karatun nan ina da sama da mutum biyar da nake tura waɗanda ba a nan suke ba amma dai maganar da da yi kuma yawancin su malamai ne su ma suna karantarwa a wasu wurare to gaskiya muna mika kokon baran mu ina ga a ai da abin da suka faɗa a hakan ne daga baya da bayan sai injiniya sun yi sanarwa an ɗan ɗau lokacin da za ka kawai da ya koma aka ce kowa ya koma ko kowa ya koma saboda gurup ɗin da yawa wajen gurup biyar gida injiniya suke tura ka akwai na mata zalla akwai na kaza haka kaji kaji to so da haka ni ma na lura a wani lokutan musamman da aka yi sanarwa a Huzaifa ibn Yaman an samu wannan gaba wanda yake a wancan telegram din ba zai ba zai lura da cewa an yi haka ba amma wanda baya telegram dole zai gane cewa ba a sauke ba to ina ganin za mu ci gaba da ita sanarwa amma kafin a daina turawa na whatsapp din ina gani a idan ana jiratarwa ai za ga bayan ya tura kuma ana ƙara turowa cewa an ba buɗe sabon tasha ya kamata a yi kaza ina ga ya kamata a dora din kamar yadda suka faɗa gaskiya wannan shi dubi ne to oke to dubi ne watakila bai ankara ba oke rubutun kake fara turawa da ni wannan kalli rubutun zai ɗauka to shi iya wannan gabar ya kalla akwai lokacin da ya ba tura ba din ko yau to duk da haka dai an an ji wannan roƙon kuma Allah ya za mu kiyaye za a yi kokari a kula insha Allah ta'ala alaikum salam na'am na'am Kulman alaikum an haram haramun ne ka auri masu yanzu na yanzu ka zo kawai ka auri masu tsani shi ne tambayar ba za ka zo shi ne tun da ba gada karatun ba ni yanzu za ka je kawai ka auri ba ta ta ni to shi ne aka ce ma hadda ita tun da me yasa me yasa ba za ka aure ta ba shi ne abin da aka ce wal mursala ta hadda wal mursala duk zabo ma aka yi waka za waka za waka za kar ka ɗauka bin tsari sai Allah ya ce wal mursala hadda ma matar aure wanda take gidan aure ba za a aure ta ba shi za muka ce ma to wa ballam yadda ya yi ku nan ne wa ba ci gaba ba wani mun da ba wa alaikum salam wa rahmatullah eh karkata ta zahiri ba ta zuciya eh haka haka
Wannan Mm. wajen moja wane mutum Allah ya akbar eh ai ga shi mun injiniya ba ya ba mu da ba eh wannan maganar sai wata ta ku kun san a malikiya akwai ta cewa idan ka zo haƙƙi da kowa a bai amma wanda ya fito da tawa za ka fito da tawa amma za ka za ka faɗa musu cewa to duk wanda ya fito da tawa kana yi ne don wajen ta yi gama ba wai don ka muzguna mata ba idan wajen ta yi kaki kuma ya zama zalunci amma a malikiya akwai wanda ta fito da tawa a fito da tawa hal da zamu insani illa lisan shine har ka ce to ko ƴaƴa ne aka ce da aka ce kai kai adalci tsakanin ƴaƴan ka wa'dilu baina auladikum ya ka ce to in ka zo ka tawa ƴaƴan ka gasa ka ce duk wanda ya zan zan ce maka babur ko mota in ka ce war yayi ko zan ce war computer yayi to kamar irin wannan ne cewa wanda ya fi kaza za a yi maka za a cikin matanka competition shi za a yi wani bawa Allah ya ce wani wani mai mata ɗaya zai more ba bai san ya ake biyayya ba wai anan zai ga competition in kana so ga competition zalla to ka hada saboda wannan kaga kwaidarwa yake kenan wajen abin ya kara aure amma akwai ne wannan magana ta ga Allahu ala kuma ba ba a kiran wannan zalunci abin ma'ana wanda ke cikin tsakan ku dan cikin ka kenan shine na zato eh min aslali in ji Allah ta'ala ko sai in tsare tsare ma da muke da ni muna so mu rika dan tadarwa mun dan tadarwa dan gane da tsarin shi kansa da suka ana ta kokarin yadda za a tsara promotion din sa to in ji Allah kun mun gama eh a iya unguwanmu wani idan zawo gandu eh Allah da yake mai Allah ya rufe anu alaihi kula to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wannan muka yi kuskure Allah ya ba cikin sarki ya yi mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa kun ga yau an yi hoppa na ga an samu kuɗin data ba dubu ɗaya ɗari shida da goma ko ai na ji an taɓa samun dubu ɗaya ɗari shida kuwa mana ba a mala'un ne dai kawai Allah ya kawo muku biyo an zaburar to Allah ya kyauta to Allah ya kuɗin sarki ya saka kowa da kai muna da kowa wani da sunayen sanyawa wanda su kuma da wanda wanda wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun suna da kai waɗanda suka yi jarabawa ke neman sakamako Allah ka wasu nasara suna da kowa wani da sunayen sanyawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga labar waɗanda suke cikin damuwa da takaici da kunci da wani ciki Allah ka yaye suna da kowa wani da sunayen sanyawa da kowa da wanda kuka kasar nan dama Allah ka zauna da mu lafiya duk masu neman da matsala da tashin hankali Allah ka wuri shi kawo mu Allah madaukakin sarki ka yi riko da Allah ne shiga ga wani Allah kada ka tsora ka kawo mu Allah ka ba su yi kun kyauta ta mana suna da kowa wani da sunayen sanyawa da kowa da madaukaka jinjinu na zamani na karyewar imani da kuma rashin lafiya da ake ta fama da su kala kala da cututtuka da suke bin shigowa da zamani Allah ka kare Allah ka kare imani muna kowa wani da sunayen sanyawa da kowa da madaukaka mun magabatan mu iyayen mu da suka zuwa mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama a wurin da ta mu ta zuwa Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna ko ubangiji da sunayen sa jawawa da tsofin da ka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwamfuta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwamfuta mata waɗanda suke neman aiki Allah ka tallafa mu yan kasuwan mu Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عصاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين
Thank you.